ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتو إن شاء الله تعالى a cikin wani littafi namu mai albarka littafin muzakkira fil aqida wallafar babban malami Dr. Salih Ibn Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah wannan shine darasin mana 37 a cikin littafin je mun fara karatu a cikin fasali na goma annubuwatu annubuwatu war risala annabta da kuma manzanci wanda abu na farko da malam ya fara tattauna mana a cikin wannan fasali mai albarka shine bayani game da bambanci da ke tsakanin manzo da annabi wanda malam ya kawo mana zance guda ɗaya ne kawai shine zancen shekul islam ibnu taimiyya rahimahullah wanda yake nuni da cewa manzo shine wanda allah subhanahu wata'ala ya bashi saƙo sannan ya umarce shi ya isar da shi ga waɗanda suka bijire ba su imani ba annabi kuma shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi saƙo amma ya umarce shi ya isar da shi zuwa ga kaɗai kansa da kuma waɗanda suka imani banda wanda suka bijire amma mun hallale bayani game da haka maka ce magana da take rajiha mafi rinjaye ita ce manzo shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi sabon saƙo ya turo shi zuwa ga wasu al'umma don ya isar zuwa ga kowa da kowa haka shi ma annabi shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi saƙo amma ba sabo ba zai jaddada saƙon wani manzo ne da ya gabace shi shi ma kuma Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da isar da wannan saƙo zuwa ga kowa da kowa ba iya kaɗai waɗanda suka imani ba insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda malaka cewa farrasulu wan nabiyyu da manzo da annabi basharun min nafsil umma dukkaninsu mutane ne daga cikin al'umma yajri alaihi ma yajri ala sa'iril bashri min al-mauti wal hayati dukkanin abin da ke gudana akan ‘yan adam akan mutane su ma yakan gudana a kansu na mutuwa manzo yakan iya mutuwa wal hayat yana kuma iya rayuwa wa yahtaju ila ma yahtaju ilaihi al-basharu yana buƙatuwa zuwa ga abin da mutum yake buƙatuwa zuwa gare shi mina ta'ami na abinci wa sharab da kuma abin sha wal libas da tufafi wal naumi manzo yakan buƙaci yayi bacci idan lokacin yin baccin yayi war raha manzo kuma yakan buƙaci ya huta idan ya aikin da ya gajiyar da shi wan nikah sannan annabawa da manzanni dukkaninsu suna yin aure wannan gabar abin da malaki so ya ga mana ita ita ce gaba ta biyu daga cikin abubuwan da zai tattauna mana game da annabta da manzanci shine shin wane ne manzo manzo mutum ne daga cikin mutane Allah madaukakin sarki yake zabo shi ya turo shi ba wata halitta ce ta daban daga cikin aljanu ko mala'iku ko kuma wata halitta ce ta musamman wanda wanda shi ba mutum ba ba aljan ba ba mala'ika ba manzo mutum ne daga cikin mutane Allah maɗaukin sarki yake zaɓensa ya turo shi shi isa waɗanda suke da fahimtar cewa ba za a ce da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ba kamar mutane to wannan kuskure ne babba dan idan ka ce da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran annaba ma gaba ɗaya ba za a ce musu mutum ba to ba za ka iya samun kuma ajin da za ka sashi a ciki ba za ka sashi a cikin ajin aljanu ne kaga wannan tauye darajar manzo ne wannan dakile manzo ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda hakan zai iya fawo da mutum matsala ma a cikin imaninsa haka nan idan ka ce masa mala'iku wannan irin tunanin kafaran bayan wa qalu la unzila alaihi malak Allah ya ce walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzaruna sai Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisuna suna cewa dan me ba a turo musu mala'ika ba dan me za a turo mutum irin su mai fata irin tasu mai magana da irin yaran su mai gangan jiki irin tasu Allah madaukakin sarki ya ce idan da an turo musu manzo ai da tun yanzu an gama magana kuma da ake idan ku ga manzo kuma ai azaba sai ya tafi harke wannan kafircin da kuka yi da bijiro da kuka ai gama za a yi da ku kenan kowa kuma ya san muku masa sai Allah madaukakin sarki ce walau ja'alnahu malakan inda a ce zamu sanya manzo ma ya zamto mala'ika ne sai Allah ya ce la ja'alnahu rajulan to da mun juya halittarsa mun jinkit mun jirkita shi ya zamto shi ma mutum ne irin su ko da mala'ikan ne za a sako da shi a mai da shi manzo to sai an canza surarsa ya zamto me mutum kamar su me yasa so da babu yadda za a ce mala'ika ne yake kira a cikin mutane dole bambancin halitta zai jawo matsala abu na farko ko da tsoro da firgici kadai ya isa ma ya sa su kin imani a ce yanzu mala'ika ne a tsaye akan mutane na cewa ku zo ku imani to ai mutum zai ce ya yi imani ne don tsoron mala'ika shi ko Allah maɗaukakin sarki ya so ya jarrabi mutane ne a cikin wannan rayuwa ta duniya to kaga idan aka ce tilasta mutum akai da dole ta dole mutum yin imani kaga ina jarraba a ciki babu shi sa yanzu ko da mutane yan uwanmu idan aka ce gwamnati tana so ta zartar da abu gwamnati aka ce gwamnati kun ga wasu jama'a ne suka tattare suka gwamnati amma in suka sa doka suna da wanda ya kare musu dokan nan akwai yan sanda akwai sojoji akwai kaza akwai kaza sai ka ga mutum in dai a idan gwamnati ne dole sai yayi wannan abin ko yana so ko baya so kaga wannan babu jarraba a cikin sa amma Allah madaukakin sarki sai ya turo mutum ya ce ayi abu kaza wanda ya za a bashi lada iri kaza wanda bai ba ga abin da za a bashi to wanda ya ga dama ya yi kaga wanda ya ci jarabawa ke wanda kuma bai yi ba ya faɗi jarabawa ke ba tare da an turo ne ya tsaya a kanka ba yana binka to amma ya kasance yanzu mala'ika ne a kanka ko da yaushe idan ka daga ido zaka ga mala'ika wanda Allah madaukakin sarki ce ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba mala'iku Allah madaukakin sarki ya sanya su ne wasu masu masu faka-fakai daya wani faffike biyu wani uku Allah ya ce yajidu fil khalqi ma yasha kamar mala'ika jibril manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da mala'iku kusan 600 yanzu ka ga mala'ika da kuke akan kai ce dole sai kai abu kaga zaka saba yawa to shi sa Allah madaukakin sarki sai turo manzanni mutane daga cikin mu wanda suke da magana irin tamu masu komai na ɗabi'a irin namu domin me domin abinda Allah madaukakin sarki ya yi na jarraba mutane ya tabbata shi sa manzo yana cin abinci kamar yadda kowa yake cin abinci yana shan abin sha kamar yadda kowanne mai sha yake shan abin sha shi sa ɗaya daga cikin abin da mashirkan maka suka zargi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari suka ce wai yana shiga kasuwa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira wai dan me wannan annabi zai rinka cin abinci kun ji fa wannan shine zargi zargin da suke masa wai dan me zai rinka cin abinci kuma yana shiga cikin kasuwa yadda kowa yake shiga cikin kasuwa ya siya ya siyarwa shi ma dan me yake shiga kasuwa ai kamata ya saukar masa da wani mala'ika ko da shi bai zama mala'ika ba a saukar da mala'ika a kusa da shi yana magana shi kuma yana gaskata shi yana cewa Allah ne ya turo shi Allah ne ya turo ni shi kuma mala'ika yana cewa da gaske ne yana gaskata shi to kaga ɗaya daga cikin zargin da su mushrikai suka yi wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kenan saboda haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran manzanni suna sa kaya su rufe tsiraicinsu kamar yadda kowane ɗan adam yake yi sannan sukan buƙaci su yi bacci sukan buƙaci su huta idan sun gaji sukan yi aure kamar yadda kowane ɗan adam yake yin aure wa ma ila zalika mimma yajri alal bashri mala yace da sauran abubuwan da suke gudana akan ɗan adam wa inna ma mayyazahu Allah tabaraka wa ta'ala alal bashri kadai Allah madaukakin sarki ya bambance manzanninsa da annabawansa ne akan sauran gamagarin mutane irin mu bil wahyi ta hanyar yi musu wahayi wa tablighi risala da kuma isar da manzanci kama qala tabaraka wa ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin littafin sa mai tsarki yace qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki yace qul ka ga musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna ma ana basharun kadai innama adatu hasri kadai ni manzo ne ni mutum ne kai ni mutum ne mithlukum irin haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mutanen sa kuma Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya gaya musu haka yace musu ni mutum ne irin ku sai dai bambanci na da ku shine yuha ilayya ni ana yi min wahayi ku kuma fa ba a yi mu ina fata an fahimta annama ilahukum ilahu wahid cewa abin bautar ku shine abin bauta guda daya shine Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake faɗa game da Annabi Isa dan Maryam yace mal masihu ibn maryama Annabi Isa dan Maryam bai kasance ba illa rasulun sai manzo kawai ba Allah bane shi amma shi manzo ne da Allah ya turo shi kamar sauran manzanni shi sai Allah ya ce qad khalat min qablihi ar-rusul kafin sa ai wasu manzanni sun zo sun shuɗe an samu manzanni da yawa irin sa wanda suka zo suka isar da sakon Allah madaukakin sarki shi ma irin su ne zuwa yi ya bi gurbin su zuwa yi ya taka sawun su shi ma ya wuce wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa ma ba Allah bace mecece siddiqa ce mai gaskiya ce ta taka matsayin siddiq ‘yan uwa kun san cewa matsayi na siddiƙantaka daga matsayi na annabta sai shi, in aka ce ar-rasul annabiyu sai a siddiq shi ne wanda yake binsa. wa mai yuƙi Allah wa rasulahu fa ula'ika ma allazina an'ama Allah ala min annabiyina sai ce me was-siddiqina daga annabi a matsayi sai siddiqi to mahaifiyar annabi Isa ta kasance ɗaya ce daga cikin siddiƙai wanda a wannan al'umma ta mu kuma muna da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi ma ɗaya ne daga cikin masu irin wannan matsayi Allah maɗaukakin sarki ce kana da annabi isa da mahaifiyarsa maryam ya akula ne ta'am dukkanin suna cin abinci to kasancewa abinda Allah yake nufi da cewa suna cin abinci subhanahu wata'ala shine tunda suna cin abinci su ba alloli bane kenan tunda Allah yana cin abinci baya cin abinci yut'im wa la yut'am Allah maɗaukakin sarki shi yake ciyarwa shi ba a ciyar da shi Allah madaukakin sarki baya cin abinci amma annabi Isa gashi yana cin abinci na na Maryam tana cin abinci shi yasa sai sai kasance dukkanin su su biyun ba Allah bane wannan bata da'awa ne ta nasara da suke suka ce annabi Isa Allah ne annabi Isa Allah ne sannan mahaifiyarsa ma Allah ce sannan kuma ga Allah babba shi yasa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn suka ce alloli guda uku ne akwai Allah babba akwai na maryam akwai annabi isa ta'ala allah amma yaqulu zalimuna uluwan kabira yan uwa abinda malaki so ya ga mana anan shine annabawa da manzani dukkanin su mutane ne yan adam kamar mu sai dai suna da wasu mumayyizat Allah madaukakin sarki ya mayyaze su da shi wanda mu ba mu da irin su daga cikin malamai suka ambaci kadan ambaci wasu abubuwa daga ciki daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya bambance annabawa da manzanni ga barin sauran adam akwai wahayi kamar yadda malaka wannan aya akwai wahayi aka ce wahayi shine wahayi da ma'anar wahayi ba wahayi da ma'anar ilhama ba dan a larabci da aka ce wahayi kan dauki ma'anar ilhama kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa auha rabbuka ila an-nahl ina fata an fahimta ka kada wani dauka cewa kudin zama shi ma annabi kamar yadda wasu ma irin rigima suka ce a mahaifiyar annabi Isa na Maryam ita ma annabiya ce sannan mahaifiyar annan Musa ita ma annabiya ce saboda Allah madaukakin sarki ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annan Musa an ardihi muka ce ki shayar da shi to wannan wahayi da ake nufi wahayi ne na ilhama ba wahayi ne na a turo manzo ya zo ya bayani abinda ake nufi na wahin ilhama shine Allah madaukakin sarki ne kimsa mata a cikin ranta shine abinda ake nufi kamar yadda kudin zuma shi ma kimsa masa ake wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan min ash-shajara mimma ya'rushuna haka Allah madaukakin sarki kimsa masa amma aka ce wahayi shine wahayi wanda Allah madaukakin sarki zai aiko mala'ika jibril ya zo isar da wani sako ko Allah madaukakin sarki yayi magana da bawansa baki da baki ba ta hanyar wasiƙar mala'ika ba to inda aka ce wahayi Allah madaukakin sarki yana yi wa annabawa da manzanni ne wahayi wanda dukkanin sauran adam babu wanda ake masa wahayi abu na biyu da Allah madaukakin sarki ya bambance mu da su shine akwai al-isma shine tsarewa da karewa dukkan wani babban zunubi wanda ya shafi saba wa Allah madaukakin sarki ko wani abu na rashin kyautawa da rashin mutuntaka Allah madaukakin sarki ya tsare annabawansa a ciki ba za ka same su a ciki ba wanda kowanne ɗaya daga cikin bashi da irin wannan tsaron kowa zai iya aikatawa ƙaramin zunubi da babban zunubi babu wani wanda zai ce shi ya ci alwashin ya fi ƙarfin aikata ƙaramin zunubi ko babban zunubi a cikin jama'a babu shi amma Allah madaukakin sarki ya tsare annabawansa ya ba su kariya ta musamman ta yadda babu yadda da ɗaya daga cikin su ko da ya so ya yi ma ya afka ɗaya daga cikin babban zunubi ko abin da yake na rashin mutuntaka sannan daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya keɓance annabawansa da shi ga sauran mutane shine akwai idan suka kwanta suna bacci su idansu ne ke bacci amma zuciyarsu a farke take ina fata an fahimta shi yasa za ku ga su annabawa da manzanni idan suka kwanta suka yi mafarki wannan mafarkin wahayi ne mafarkin su wahayi ne shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam ya ce da ɗansa annabi Ismail inni ara fil banami anni azbahuka fanzur ma za tara yace na gani a cikin me bacci ba a cikin bacci na ga ina yanka ka yace to me kake gani yace ya abati fa'al ma tu'mar aikata abin da aka umarce ka to amma kaga yanzu babu wani a cikin mutane da zai ci yayi wani farki mafarkinsa ya zama gaskiya babu babu shi amma su annaba mafarkin su gaskiya ne kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbatar a cikin hadisi ingantacce cewa zuciya idan sa ke bacci amma zuciyarsa a me take a farke take ba ta yin bacci to wannan shi ma bambanci ne da yake tsakanin annabawa da manzanni da kuma sauran gama garin mutane irin mu abu na gaba shine su annabawa da manzanni duk lokacin da za su rasu duk lokacin da annaba zai mutu Allah madaukakin sarki yakan turo a bashi zabi yakan turo a bashi zabi idan ya ga dama wa'adin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa ya cika amma Allah madaukakin sarki zai turo a bashi zabi idan ya ga dama a fasa mutuwar yanzu kuma ya ci gaba da rayuwarsa idan kuma ya zo a ɗauransa a tafi da shi duk manzo idan zai rasu Allah madaukakin sarki ya bashi wannan zaɓin shi yasa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma da zai rasu sai da aka bashi wannan zaɓin ya zaɓi kuma ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sama da ya ci gaba da zama a duniya amma mu na san da muke raye da wahala a ba mutum zaɓi zaɓin mutuwa da wahala na san dukkanin mu rayuwa zamu zaɓa Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan dukkanin annabawa da manzanni ba a binne su sai inda suka rasu duk annabi idan ya rasu ba a binne shi sai a nan inda ya rasu din inda gangan jikin shi take a kwance nan ake dagawa a haka kabari a maida shi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa shi sa lokacin da sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya gaya wa sahabbai abinda duk ban sani ba kuma suka dawo suka bi shi aka aiwatar da abin da ya faɗa lokacin da ake tunani ina za a binne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za mu ɗauke shi mu kai shi makabartar baki ne kamar yadda ake binne sauran musulmai ko kuma ya za a yi da shi shi ga sayyidina abubakar siddiq babban amininsa abokinsa ya gaya musu cewa ai ya ji ya faɗa cewa annabawa da manzanni ba a binne su sai a inda suka rasu shi sa za ku ga ɗakin da na isha ya rasu a nan kuma aka ɗaga shi aka haƙa masa kabari aka sa shi a ciki sallallahu alaihi wasallam to wannan ɗaya daga cikin bambanci kenan da ke tsakanin annabi da wanda ba annabi ba abu na ƙarshe da zamu kawo shine dukkanin annabi da manzo idan ya rasu ƙasa ba ta cin namansa wannan shi ma bambanci ne kowane ɗaya daga cikin idan aka binne shi 'yan kwanaki idan aka je aka tona kabari to shi kenan sai dai a samu mutum ya riɓe ya yi kaza idan aka ɗau lokaci ma sai dai a samu ƙasusuwa kawai ƙasa ta cinye naman jikinsa gaba ɗaya shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin jikin ɗan adam idan an binne shi ƙasa ya ta cinye komai daga jikinsa sai wannan kashin gadon bayan ajabu dhanab shi kadai ne kasa bata ci shi kuma Allah madaukakin sarki ta wannan kashin ne yake ƙara hauhawar da dan adam idan Allah ya tashi kiyama sai a tashi a hisabi ku amma dukkanin gangan jikin sai Allah madaukakin sarki ya ba kasa iko da dama akai ta cinye to amma annabawa idan ka binne annabi shekara 100 ka dawo yadda yake haka yake yadda ka same shi a lokacin da aka binne shi haka zaka same shi lokacin da ka tono shi Allah madaukan sarki yakan karrama wasu daga cikin bayi ba su irin wannan abubuwa sai ya ga mutum an binne shi shekaru masu tsayi idan wani abu ya sa na dalili ko ba a sani ba a haƙo mutum sai ya ga mutum kamar yadda yake shi sa lokacin da shahidan uhudu lokacin da aka yi wani ruwan sama inda aka binne su da yake su ba a makabartar baki aka binne su ba a nan uhudun a nan aka binne su to an samu ala kuma wasu daga gangan jikinsu ta dan fara fitowa lokacin da aka zo aikin mai da su cikin kabarbara dukkanin su sai gashi da yawa daga cikin su wasu mahadda ragowar jinin da yake jikinsu lokacin da aka she su bayan shekaru ne fa wannan amma hadda ragowar jinin da aka kashe mutum gashi na har yanzu yana zuba to Allah subhanahu wataala yakan karrama wasu da irin wannan abin idan ya su Allah madaukakin sarki ya samu dace to ƴan uwa wannan yana ɗaya daga cikin wasu daga cikin abubuwan da yake bambanci ne tsakanin mutum da annabi amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ƴan uwansa sauran annabawa dukkanin su suma mutane ne Allah madaukakin sarki daga cikin mutane yake zabo su wallahu yastafi minal mala'ikati rusulan sai ya ce wa minan nas kun ga bai ce wa minal jinni ba ko wa minal mala'ika daga cikin mutane ake zabo ake zabo annabawa saboda haka dukkanin annabawa da manzanni suma mutane ne fadin cewa ba za a ce annabi mutum ne ba to wannan wani wata da'awa ce wacce ta kullo daga baya magabata ba santa ba Allah ya shirye da mu malai cewa da'watur rusuli kira zuwa ga kiran annabawa da suke yi wahidatu kira ne guda daya fi jami'ul umami a cikin dukkanin al'ummomin da Allah ya turo su zuwa gare su ala wa hiya da'watu ila tauhidillahi al-khalis malai ce ku saurara wannan kiran da annabawa suke yi ko wanda yake guda ɗaya ne gaba ɗayan su iri ɗaya ne shine kira zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki wanda yake a tataccen kadaitawa wa takhlisuhu min shawa'ibish shirki da tsantsance Allah madaukakin sarki daga dukkanin wasu shirbici da shirme na shirka wal bid'i da bid'o'i wal ma'asi da saban Allah madaukakin sarki kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace shar'a lakum min ad-din ma was-sabihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله مدوكين سركي شرع لكم من الدين أن شرعا تامك الدين ما وصى به نوحا irin abin da aka shar'anta wa annabi Nuhu abin da aka shar'anta wa annabi Nuhu shi aka shar'anta muku ku wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi auhayna ilayka da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma wama wasaina bihi ibrahima da abinda muka yi wasicin sa zuwa ga annabi ibrahim shine abinda muka yi shar'anta wa annabi ibrahim alayhi salam wa musa da annabi musa alayhi salam wa isa da annabi isa alayhi salam me aka shar'anta musu shine an aqimud dina ku tsayar da addini ku tsayar da addini imam al-qurtubi yace abinda ake nufi da an aqimud dina shine huwa tauhidullahi وطاعته والإيمان برسله وكتبه واليوم الجزاء شيني كديت الله مدوكين سركي da kuma imani da manzanni da littattafai da kuma ranar sakamako ma'ana shine tauhidi kenan shine abin da ake nufi an aqimu dina dukkanin annabawan Allah gaba daya kiran su iri ɗaya ne shine tauhidi a inda aka sha bamban shine wajen shari'a kawai wajen shari'a abin da yake halal da abin da yake haram cin abinci iri kaza halak ne shan abu iri kaza haram ne daura tufafi iri kaza to wannan shine aka bambanta yanayin aure yanayin kaza shine aka bambanta amma duk abin da ke na tauhidi ɗaya ne shi sa Allah madaukakin sarki ce li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne ɗaya daga cikin ku ko annabawa mun sanya masa shari'atan shari'a tasa ta musamman wa minhaja da hanyar da zai bi wajen hukunci shine aka samu bambanci amma abin da yake na tauhidi duk iri ɗaya ne yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo kiransa guda ɗaya ne tauhidi haka annabi Isa haka annabi Musa haka annabi Yusuf haka annabi dukkanin annabawan Allah da manzanni kiransa guda ɗaya shine tauhidi shi sa Allah Allah madaukakin sarki yake gama da cewa an aqimud din abinda suka zo da shi gaba ɗaya shine a tsayar da addini wala tatafarraqu fihi kada a rarraba a cikin addini kada wancan ya kama irin wancan addini wancan ya kama irin wancan aqida wancan ya kama irin abu kaza wannan ba daidai bane a haɗu wa atasabu wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shine abin da aka turo annabawa da manzanni akan sa irin wannan ayar ko mai kama da ita ta maimaitu wanda wannan ayar idan kuka kalle ta za ku ga ta lissafa mana wasu daga cikin ulul azmi na rusuli ne guda biyar wanda shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan haka ne ko ma wasana bihi nuhan shine na farko wallazi auhayna ilayka wannan kadin ad-damir yarji ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko kun ga bi kenan wama wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa waɗannan guda biyar ɗin sune ulul azmi minar rusul ma'abota himma a cikin manzanni wanda suka fi kowanne manzanni daraja da fala a wajen Allah madaukakin sarki a cikin manzannin masu special ayat cikin suratul azab ita ma ta bayyana mana wa idh wa idh akhadna mithaqahum wa idh akhadna mithaqan nabiyina wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum sai ce wa minka ومن نوح وإبراهيم وموسى وإيسى tunan ma aka jero su su biyar shi sa malamai sun yi amfani da waɗannan ayoyi ne guda biyu wajen tantance su a ulul azumi na rusuli duk wanda baya cikin waɗannan to ba a kawo shi a ciki tare da cewa su daga cikin malamai suna ganin cewa annabi adam alaihi salam yana ciki annabi kaza yana ciki to amma dai wannan zance shine abin da yafi inganci su su biyar ne kamar yadda wannan ayar ta kawo su Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika mun aiko mun turo manzo a cikin kowace al'umma babu wata al'umma da manzo bai zo a cikin ta ba wa in min ummatin illa khala fiha nadhiru babu wata al'umma face sai da wani manzo ya shuɗe a cikin ta sai da aka turo manzo ya kira babu wata al'umma da annabi tsira da Allah madaukakin sarki ya bata haka kawai ba manzo a cikin ta to Allah madaukakin sarki ce laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan abinda wannan manzanni suke ga al'ummomin su shine ani ibudullah ku bautatawa Allah wajtanibu taguta kuma ku nisanci dagutu ku bautatawa Allah ku nisanci dagutu wannan shine ma'anar la ilaha illallah ibudullaha wajtanibu at-taghut ijtanibu at-taghut shine la ilaha ibudullaha a illa Allah kenan ina fata an fahimta illa Allah kenan illa Allah saboda haka da'awar su dukkanin su iri ɗaya ce shine la ilaha illa Allah babu an bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah ina ganin insha Allah ta'ala yan uwa nan zamu dakata sai sati mai zuwa idan Allah kai mu sai mu tashi bayani da malam zai mana game da ma'anar wannan aya da muka karanta yanzu insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da ash-shawa'ib shine kamar abin da yake na shirme na shirbici na rashin ma'ana na shirka annabawan Allah madaukakin sarki ya turo su ne domin su kubutar da mutane daga shirme da shirbici na shirka da bid'o'i shine abin da yake nufi na'am na'am shine abin da mu tashi akan sa kaga malai ce wa tsagutu mushtaqun min at-tughyan gashi ne shine abin da malai zai mana bayani akan sa insha Allah ta'ala mu dan ya hakuri zuwa sati mai zuwa Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh